والله محيط بالكافرين ka ji wannan misali ya zauna maka da aka buga maka cewa su misalin su kamar wanda ya hura wuta ne cikin duhu sai ga haske ya duru ko ina da ko ina ya ga abin da zai amfani da abin da ya cuce shi yana cikin wannan hali sai wuta ta mutu wato idan suka zaɓi da mummuna suka ce amanna haske ya zo idan karbi lashi ya ɗini sun koma waje kamar yin kwanzu duhu ya dawo in ka ji wannan misali wanda na buga wanda aka buga har ma aka ce kawai misali a yanzu zamanin mu ne yanzu direba ne ya tura cikin duhu ya kunna fitilu yana gudu sai fitila ta mutu lokacin da fitilar nan take da haske shine ya zala kullazina amanu a gano amanna lokacin da fitila ta mutu wai za ka rabi lashi a cikin ƙaru inna ma'akum wannan in ka ji wannan misali misalin munafukai kenan in suna cikin talla kamar musulmi in sun fito da wajen kafirai ko ko ko munafukai su zama kafirai ko kuwa cikin karatu an saukar da wanda suke so sai su ji wannan sai wannan gaskiya wannan gaskiya ne to haske ya zo kenan in ko sun yi wanda ba ta so wannan ga irin na kullum ne to wannan shine wannan misali a sake buga maka wani misali a auka sayyibi ko kuma shi zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da zuwan alqur'ani da zuwan musulunci ya zame musu kaman wani babban hadiri fi zulumatun wa ra'adun wa bara babban hadiri ne wanda yake kan hadiri shi ke raya duniya in babu ruwan sama duniya ba za ta rayu ba saboda haka annabi sallallahu alaihi zuwan da zuwan alqur'anin da da zuwan addinin sa kaman hadiri ne mai raya duniya ya zo to da ya zo sai ya zo ga fi zulumatun wa ra'dun wa barak kaga hadiri in ya taso da daddare to dole a ga duhu fi zulumatun abubuwan da kafiran ba su yadda da shi ba sai ya zame musu duhu wa ra'adun wa bara in ko sun ji an ce duk wanda yayi kaza azabu da ninin ko azabun azimu an ba da tsoro sai ya zama musu kamar ra'adu kaban tsawa idan ko sun yi dan abin da suke so sai ya zama kamar barku kamar kamar walƙiya in ka ji wannan misali shi ma irin wancan din ne ga hadiri ya zo da alheri shine rayuwa gaba daya amma su ya zai musu duhu ya zai musu araduwa ya zai musu walƙiya saboda in sun ji wanda suke so walƙiya ta hanka in sun ji tsawa cewa za a yi musu kaza za a yi musu kaza kamar tsawa kenan wato fi ra'adu mabar yaj'aluna asarin fi adanihim min as-sawa'i hadara al-maut idan tsawar tana bugawa sai suka sa ya zuwa cikin kunnansu saboda tsoron mutuwa sa kunne za yatsu a cikin kunne don a toshe kunne kar a ji tsawa misalin da kamar yadda suke cewa su a wani wuri la tasma'u li hadha alqur'ani wardaw fihi la'allakum taghlibun in ana karanta qur'ani kar ku yadda ku za kunne ku je ku suke wada in kuna ji ba za ku bata amma ku tada harguwa da surutu kar ma a ji abin da ake wada in kun yi haka za ku rijaye su shi ne sa ya in kunne kar a ji abin da ƙur'ani yake faɗa idan an ji in sun ji din sun bar kafirci sun musulunta a ganin su kamar sun mutu kenan hazarar mautu wasu suna kai kunnen ne kar su ji abin zai sa su musulunta musulunta a wurin shi ne mutuwa a wurin wasu sun bar abin da suke yi ya ga mutuwa kenan fata na magana da wani mutum wanda ba musulmi ba mai wa'azi da cikin masu wa'azi irin wancan sai na ce nai masa wa'azi nai masa wa'azi nai masa wa'azi har muka yi kusan shiryawa ce ba duk na alƙawari da Allah in na bar Kirista Allah ya sa mutu ba da na musulunta amma na yi alƙawari da Allah duk ran in dai zan bar Kirista gara mutu to saboda haka ne sukan toshe kunnensu don barin abin da suke ciki su dawo na annabi suna garin kamar mutuwa ne asai gato wato tsawa mafi tsanani ita ce sa'ikatu ta fi sai haku zafi hazar mutu saboda tsoron mutuwa hazar kuma tsoro ne amma ya fi sauku tsanani shi hazar wallahu allah yuridu bil jabi su yi dai duk inda suka tafi suna suna wurin allah dukkan halitta gabaki da suna hannun allah Allah ya kewaye kowai da kowai wa kulli shay muhit wallahu yidin bi kebiri Allah yana kewaye da da kafirai da kowa da kowa ma yana hannun Allah
ya kadul barqu yaqdu absarahum kullama adaa lahum majaw fihi wa idha aghlama alayhim qamu walau شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أفاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير wannan walƙiya da aka faɗa mai haska musu ɗin nan ya kadu ya kan yi kusa ya ɗabu ya firgi afsarar ilimnunansu kullama a za a ɗau mashauki duk lokacin da ya wanga musu ya haska musu sai su ga haske su su yi tafiya to za a zama alaihim da kuma duhu ya dawo kamun sai su tsaya don ba wurin tafiya tunda ba ba a gani walau sha Allah da Allah ya ga dama da zahaba bi sab'ihim wa absirihim da Allah ya ga dama da ya cire idon su na fili din ma da ya toshe kunnen su na waje din ma kamar yadda ya toshe idon su na cikin zuciya suka zama uyun ya toshe kunnen su na zuciya suka zama summun ya toshe bakin su na cikin zuciya suka zama bukumun da Allah ya ga dama da zai ya ya nane idon su na fili din ma ya kulle bakin su na waje din ma ya kulle kunnen su na waje din ma inna Allah tani Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan duk abin da ya ga dama abin da Allah baya yi shine abin da bai ga daman yi ba Allah in bai ga daman yin abu ba to abin yana cikin iliminsa ya zo mashi'a ya zauna mashi'a ta ajiye shi cewa nan ne wurin ajiyarsa baya zuwa wurin kudura domin ya zo wurin kudura tamfizi za a zartar ne amma tun da yake Allah bai yarda da abu ba yana cikin iliminsa to ba zai kawo shi cikin kudura ba da zartar da shi inna Allah ne Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay akan dukkan abin da ya ga dama Allah yana da iko ya wani annabi fiye da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ba shi darajoji fiye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah da yake Allah bai bai sa wannan cikin iliminsa akan zai yi ba to ba za a yi ba Allah bai ga daman yin haka ba da Allah ya ga dama da ya mai da Abu Jahal musulmi Allah bai ga daman yin haka ba shi yasa ya mutu kafiri wanda Allah ya ga dama shi yake fa qalu bima yuridu يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون yanzu mu jama'a gaba ɗaya mu musulmi ya kira mu cikin ayoyi guda uku hudan lil muttaqina kafirai ya kira su ya yi magana da su cikin ayoyi guda biyu inda lalina ta wani zawar ne ya ɗauki maganar munafukai ta ba da wahala sai da aka ci aya guda goma sha uku to yanzu ya gama mu gaba ɗaya da mu musulmin da su kafiran da su munafukan duk ya haɗa mu gaba ki da ya kira mu a matsayin shi ubangijinmu ne mu bayinsa ne sai ka ji ya ce ya ayyuhan nasu udu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane gabaki da ina kiran ku in ji Allah. ku zo ubudu rabbakum ku bauta wa Allah ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halicce ku wallazina min qablikum ya halicci iyayenku da kakanninku da iyayen iyayen kakannun kakannun kakannunku da Allah kun tattaku in kun yi haka to za ku shiga cikin muttaqina nan da aka ce ulaiku muflihuna kuma za ku kiyaye kanku shiga azabar Allah in kun bi ibadan nan da aka ce a zo a yi ta gaba ɗaya a nan ubangiji ya kira dukkan mutane gaba ɗaya su zo ta wannan a haka kuma a cikin wazariyati ya ce ba ka rabu jinna wani su illa liyabudun da mutane da aljannu ban halicce su ba don sai don su bauta mini to anan a masu fannin tauhidi suna ce wa amruhu yughayyiru al-irada in amma amru da'atin ibada yace umurnin Allah daban nufin Allah daban idan nufin Allah ya haɗu da umurni to zai abu ya faru innama amruna idza arada shay'an yaqulahu kun fayakun inda umurni ya haɗu da irada nufi to abu zai yi amma in umurni ya zo ba irada to ba zai yi ba kaga Allah ya kira dukkan mutane gaba da ya ba su umurni ne fa to tun da yake ba irada cikin umurnin sai waɗanda ya ga dama ne ya shiryar da su wallahu ya ku ila dari kara duk gaba gida ne ya kira mu gaba ɗaya mu zo mu shiga aljanna amma wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim sai ya shiryar da waɗanda ya ga dama ya nuna musu an hanya zuwa hanya madaidaiciya mai kaiwa ga aljanna mai kaiwa gare shi a cikin mashi'arsa saboda haka ne wa amru yin ghayu irada in amma amru qa'atin ibada umurni daban a nufi daban in nufi ya da umurni sai ya zartu in ko umurni ne kawai ba nufi to ba zai ba zai zartu ba
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج من وأنتم تعلمون الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون shi Allah Ubangiji nan naku wanda ya halicce ku ya halicci waɗanda suka riga ku shi ne fa wanda ya shimfiɗa muku wannan ƙasa ta zama ƙasar ku shimfiɗaɗɗiya Allah ne ya shimfiɗa muku wannan ƙasa wasama bina'an kuma ya yi muku sama ga ta nan rufi ne a sama baya baya tsufa balle a gyara shi ba kamar rufin ginin mutane ba ga shi nan a sama ta can muke samun ruwa ta can muke samun iska ta can kuma Allah ke karɓan addu'an mu ta can kuma Allah ke kiran mu je mu shiga aljanna shi ya shimfiɗa mana ƙasa shi ya yi mana sama wasu ma bina wa an zala mina sama'i sannan ya saukar da ruwa daga wannan saman da aka ambata fa akhraj bihi min ath-thamarati rizqan lakum sannan ya fito da tsire-tsire kayan abinci daga ƙasan nan da aka shimfida aka ambata rizqan lakum don ku ci ku rayu wato ar arrizqu abinci arrizqu dukiya arziki to waɗansu mutane sun ce ana nufin halal ne a'a wa yarzuqul halal wal muharram da halal da haram duka inda arziki ne to arziki ne sai dai kowanne da hanyarsa haramun Allah ya hana mai shi yana cikin sabo sai ya tuba ya shiga aljanna na halal kuma a tafiyar da shi cikin aikin halal a- a- a ba da haƙoƙinsa a duniya a ji daɗi a lahira a shiga aljanna rizqan lakum fala tas'alu lillah andadan wa antum ta'lamun saboda haka kar ku yadda ku sanya wa Allah dodanni ku bauta muku wa antum ku ku riga kun san ta'lamuna kun san dodo ba komai bane in na karfe ne ko kuka kera shi idan na katako ne ku ka sassaka shi in na mutum ne ku ka naɗa shi to ku rabu da dodanni tunda kun san ba su da ai- ba su da amfani su ma yin su aka yi saboda haka ku zubar da su ku koma cikin musulunci ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam idan kun ce a'a ma na budu mu illa li qarribuna ila allahi bi ai ba ma bauta dodannin a banza muna bauta musu ne don su ja mu su kai mu wajen Allah su kusatar da mu Allah to in haka ne ma da ku zo ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda zai kusatar da ku Allah ba dodanni ba
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم وإن صادقين كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين farkon littafin nan mun ce muku zalika alkitabu la raiba fihi littafi ne babu kokonto a cikinsa a cikin tsarinsa a cikin hukunce-hukuncensa a cikin komai na ga babu kokonto ba shakka sannan kuma cewa daga Allah yake ba shakka kamar har yanzu har waɗannan bayanai da aka yi idan mutum ya yi imani da shi ga abin da zai faru in mutum ya kafirce maza ga abin da zai faru idan mutum ya bayyana imani ya ɓoye kafirci ga abin da zai faru cewa kuma wanda ya saukar da shi ina ga irin ikonsa shi ya yi ku shi ya yi ku komai da komai shi yake muku kaza da kaza har yanzu in ba ku gamsu ba in ba ku gamsu da wannan ba wa in kuntum fi raibin in kuna cikin shakkar wannan littafi namu in ji Allah daga Allah yake ko kuma abubuwan da ke ciki kuna shakkar su wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina a cikin abin da muka saukar da shi wa wannan babban bawan nan namu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da yake jin daɗi babu kamar inda Allah yake ce masa abdina abdina abdina haka yake jin daɗi saboda haka ne alhamdulillah da an zara ala bil kitaba subhana da azai bi abdihi ko menene da in yake tabaraka alladhi zalla furqan ala abdihi irin waɗannan annabi na jin daɗin Allah yake masa abdina abdina ko abdihi subhanallah wa in kuntum fi raibin in dai har yanzu kuna cikin shakkan mimma nazzalna a cikin abin da muka sassaukar da shi ala abdina wa bawanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatu bi suratin min mislihi ku kawo wata sura min mislihi wanda take kamar kamar wani abu na cikin wannan littafin wato a samu sura daya aƙalla mai aya uku ko kamar wal asiri ko kamar iza ja'a ko kamar inna adina ku kawo amma sharadi idan kun kawo yayi kama da wannan alqur'ani ya ba da labarin abubuwan farko da abubuwan ƙarshe da na zakani ya ba da labarin duniya ya ba da labarin lahira ya ba da labarin Allah ya ba da labarin hakkin Allah ya ba da labarin kowanne haƙƙin haƙƙin da ke da ke akwai ku kawo shi ko mi kankantarsa ne ko da kankani ne ku kawo da larabci aka yi aikin ma larabawa ne ku kawo wata ƙunshi da aku dama idan mutum ya yi abu sai ya nemo shaidan da za su shaida masa abin ya yi kyau haka yake wanda suka san abu sun ce haka yake ya yi kyau haka yake saboda haka ne ka'idan ilimi kullum mutumin da yake da ilimin ba shi ne zai ce ina da ilimi ba shaidu wanda suka fi shi ilimi ne za su zo su shaida yana da ilimi amma don shi ya ce yana da ilimi wanda ba masana sun ce gaskiya yana da ilimi to baya da ilimi ku kira su hada aku kowanne su zo su yi muku shaidu cewa wannan wannan surar da kuka kawo gaskiya tana kama da wata sura a cikin surorin alkur'ani ba wanda ya iya kawowa a cikin su duk gaba ke da sai dai shigantaka irin ta musailama wanda iya ji an karanta qur'ani ya ce gaskiya ni ma an saukar mini irin wannan wa qad unzila ilayya mithluha da jan karanta wal asri inna lil insani la khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai shi in wa ba tun zila ilayya misla ni ma an saukar min da irin wannan shi baya mutum annabi Muhammadu annabi ne a annabi Muhammadu annabi ne a mudar shi ko annabi ne a rabi'a wato an kasa kasar laraba kashi biyu an aiko annabi cikin kashi daya da yake shi wawa ne bai za a duk duniya ne ma gaba daya ba wai laraba kadai ba wai shi kuma an aiko cikin rabi'a sai dai ya wabru ya wabar inna ba anta uzunani wa sadar wa sayruka habrun wa naqar wai aya uku duk maganar banzan ta kare akan zomo kawai ya zomo ya zomo wato ba abin da yake gare ka sai katon kirji da manyan kunne tafiyan da kuma caccaka da takawa shi kenan wai wai wai ya samu sura guda mai aya uku kenan yayi an karanta masa an karanta masa lam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam kalka idan fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'atin ma'qul sayti al-fil wal fil وما أدريك ما الفيل له ذنب طويل وخر- له- له ذنب وسيل وخرطوم طويل إن ذلك من خلقة ربنا لقليل in magana ta kare akan giwa kawai da magananta da maganan dan han- dogon hannun nan nata hancin nan da maganan zuciyarta yace ke dai wannan irin halitta a wurin Allah kaɗan ne shi kenan karya suke yi sun kasa Allah ce fa illam taf'alu wa lan taf'alu فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين da farko an ce su kawo littafi kamar ta su ba su kawo ba an ce to an rage musu su kawo sura goma fatu bi ashiri suwarin misli mustarayati suka kasa kawowa yanzu kuma an ce su kawo sura ɗaya ma sun kasa Allah ce gaskiya zan gaya muku an yi an yi kun kaza ko to har abada kuma ba za ku iya ba In gaya mu gaskiya lainin jama'atu lil zuwal jinn ara an ya tu zudi hada alquran la ya tu da mislihi wa law kana ba'dhum li ba'dhin zahira da za a tattaro malaman aljannu a tattaro malaman mutane a ce su taru kowa ya taimaki kowa su taimaki juna a kawo wata sura mai kama da wani asiri ko inna aqina ko idza jaa ba za su iya ba ko su da muke juna ba za su iya ba qur'ani maganar Allah ne shi qur'ani a wurin Allah sifa ne zatiya a wurin manzon Allah mu'jiza ce a wurin mu littafin mu ne na imanin mu littafin mu ne na ibadar mu littafin mu ne na hukunce hukuncen mu littafin mu ne na na- na magungunan mu littafin mu ne na kowace irin aqida ba abunda babu cikin wannan littafi ma farranna bil kitabi shi haka yake a wurin mu kuma kuma baki littafin nan qur'anin nan lokacin da annabi ba a aiko shi ba yana wurin Allah a tufa zatiya ba wai zuwan annabi ne kawai aka fare shi aka turo shi daga sama ya sauko ƙasa ba a'a shi Allah ubangiji tun bai yi halittar nan ba tana wajensa asali amma ba aikace ba tana nan a wajensa ya santa ya san yadda take ya san yadda za ta yi amma babu ita ka buga misalin abin kamar architect wanda zai zana gida kamun ya ɗauki alƙalami zai zana a takarda gidan ku ya riga ya zanu a cikin kwakwalwarsa yana ganin gidan a cikin kwakwalwarsa sai ya gama zanen gidan da aka gaya masa a kwakwalwarsa ya gama sannan ya ɗauki alƙalami ya zana a jikin takarda in ya gama sai ya miƙawa birkila ya nuna masa yadda za a yi ta saboda haka ne shi ƙur'ani tun babu halitta tun da siman Allah ne yana tare da Allah abubuwan nan dukka da aka ambata cikin Qur'ani magana Musa da Fir'auna da Haruna magana Adawa da Samuda da Annabi Nuhu da Annabi Adam da Idris da Bene duk gabaki daya ai suna sani a wurin Allah idan lokacin su yayi za su canza ne in lokacin fitowar su za su yi za su canza ne kan koma magana ashtak yadda tun bai ɗauki alƙalami zai zana gidan ba gidan ya riga ya ƙare a cikin ƙwaƙwalwarsa sannan ya zana a takarda sannan ya firinti sannan ya miƙa masu ginawa ginin ba zai saba wa takardarsa ba ba zai saba wa ƙwaƙwalwarsa tasa ba saboda haka yi ƙur'ani a wurin Allah sun ba ne gare shi lokacin bayyana sa in yayi komi in ya bayyana sai lokacin sa in yayi gashi dama ai na zaune komai in ya lokacin bai nan yayi gashi dama ai na zaune to irin wannan abubuwa ko yanzu kamar yanzu in Allah zai ba da labarin kiyama sai ka je ta wanadi ashabun niri ashabal jannati yan wuta sun kira yan aljanna wanadi ashabul jannati ashabal niri yan aljanna sun kira yan wuta kaga ba a mutu ba ba a tashi ba ba a shiga aljanna ba ba a shiga wutar ba Allah ke amma ka ji abubuwan ne wai an riga an gama yan wuta sun kira yan aljanna yan aljanna sun kira yan wuta ko menene kaman shi a wurin su an yi an gama ne ba kamar yadda na faɗa maka a misalin da dai subhanallah Allah ba abu gama da misali irin wannan saboda jawo hankali ne ake buga misali yanzu da haka nan da muke yi wanda ya halarci karatu yana da aka yi wani kuma sai an sa masa a cikin rediyo ko talabijin zai yi to wanda ya halarci karatun sai ce dakata in an jima kaɗan ma zai ce kaza bari ka in an jima kaɗan ma zai ce kaza to shi wanda bai halarta ya kai kasance tun ba a sa ba ka ya riga ya sani tun lokacin da ake yi to balle Allah subhanallah وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا لكم من دون الله إن ذاكم من شيء لا بد الله الله بذي شيء لا كريما domin duk wanda yake jayayya da annabi ƙarya yake yi Allah ba zai taimake shi ba zai shaida ka in kuntum sadiqina in magana ku gaskiya ne cewa wannan littafi akwai shakka a ciki ko ko a annabi ne ya kirkiro shi ko ko a ba daga Allah yake ba wani ne ya koya masa in kuna cikin wannan shakka to ku nemi wani ya zo ya muku shaida kawo irin naku har abada Allah ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu in kuka kasa in gaya muku gaskiya har abada ba za ku iya ba fattakun naran da fi wa qudana to shikenan tunda kuka kasa kuka yi jayayya da Allah da alqur'ani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku ji tsoron abin da zai same ku shine shiga wuta alati wa quduha an-nas wal hijara ita wutar lahiran da kuke jira ku kafirai da munafukai abun hurawanta annaru wal hijara wa quduha wa wa wannan irin wawi in aka yi masa fataha sai a ce wa quduha abun hurawanta in ko quduha an yi rufa wa ruwanta kaman wazu'u an ce wazu'u abun yin alwala in an ce wudu'u da ruwa to yin alwala وقودها أبو هورا وانت الناس كافرين منافقين والهجارة دول وإبدت دا ما أنشريها مسمى للكافرين دون كافرين الله شيء
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها النار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها وبشر الذين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمر رزقا آه خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون كما في النبي القرآن وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا لتنزل به المتقين آه آه لتبشر بالمتقين وتنذر به قوم الضال كل شيء القران yayi albishir ya ba da tsoro ya yi albishir waɗanda suka yarda ya ba da tsoro waɗanda suka fi haka shi ma annabi ba a sanna ka illa mubashiran wa nadira to an ba da tsoro wa waɗanda suka kafirce wa Allah da annabi da alqur'ani ga abin da zai same su to irin wannan sai ya ba sahabbai tsoro saboda tsananin tsoron Allah sai mu ta makarkata maza maza sai a kawo aya wadda za ta taisaita musu albishir shine Allah ya ce mubashirin ladina amanu amma kai wa mu'mina albishir kuma ba za cikin irin wannan fa dama mun ce iddal bi kafirina ba da su ake yi ba fa mubashirin ladina amanu kai wa mu'minai wa amilu salihati wanda suka yi imani suka yi kyawun aiki an da jannati su kam an ajiye musu an tanada musu kuzo gidajen aljanna wato abin da za a ji an mutum aljanna da sunan gadina dama isan mutum ya zama ya yi gida babbata ko ina gidan akwai itatuwa masu masu inuwa masu sanyi a gidansa to isansa kenan kuma akwai abubuwa a cikin gonar na marmari saboda haka nan zo an mutum aljanna sai a ce gidajen gadina gidaje masu gadina jannatin annabi jannatin tajrimin dadan ha aljanna ce gidaje ne na aljanna wanda anharu korama guda hudu suna gudana a cikin aljanna anharu min ma'in ghairi afinin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min khamrin lazzatin lisharibina wa anharu min asalin musaffa magudana guda hudu nan wasu magudana na ruwa ne mai daɗi akwai magudana kuma na nono mai daɗi akwai magudana kuma na giya mai daɗi a wurin masu sha a ruwa da nono ba a faɗi masu sha ba amma giya sai aka ce masu sha wato kawai musulmi muna kyamanta ne tunda an haramta an haramta mana ita to aka ce masu sha don an je lahira kowa ma zai sha don an ce mashayin giya a duniya ba zai sha giya a lahira ba a kenan dukkan yan aljanna za su sha giya amma ba hargowa ba doke-doke ba zage-zage ladan biya wala tafi an ran jannati da yi jajan ha kullama ruzuqu min min samar rizqan qalu hada alladhi ruziqna min qabl idan an ba su wani abu na aljanna ko kayan marmari ko ayaba ko mangoro ko gwaba ko dabino ko inabi ko menene ne sai suna duba wannan sai kace na duniya wanda sai kace irin wanda Allah ya ba duniya din nan gaji amma da ya wancan girma ya ci wancan kyau a ce ka taba ka ji mana ai dadin ma ya ci wancan Wasubi an kawo musu shi mutashabiyan mai kama da juna iri iri wa rawbi ya azwaju mutahharatu kuma a cikin aljanna a cikin gidaje akwai mata tsarkaka masu tsarkakakken jiki masu tsarkakakken hali masu tsarkakakken magana ba sa haira ba sa jirin bishi ba sa warin hamata ko warin baki ko ba sai sun yi wanka suke da zaifi ba haka suke dama Allah ya zuru ga kuma kyakkyawan hali tsarkakakke ga kyawawan maganganu tsarkakakku a zuwa da mubahara ko biya kariyu kuma za su dabu a cikin wannan aljanna da wannan irin nimomi Allah ya sa da mu albarka na kuma
إن الله لا يستحيي الذين
يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسدين كفري سنجي الله يا أنبتي يا أنبتي جيوا قرآن ألم تر كيف فعل ربك عقاب الدين سنجي الله يا أنبتي ثاني يا قرآن يأمركم أن تذبحوا بقرة سنجي الله يا أنبتي abubuwa iri-iri sai suka ji Allah ce ya ayyuhan nasu yuri wa masalin fasalin ruda inna la tasudda lan yaqbu zubaban wa la yatabuda wa yuzu zuwa shi Allah ta gizo min zawfa qadi rabbi sai aka sai aka kawo maganan kuda cewa dodannin nan na ku da kuke bautawa ko da sun taru gaba ɗaya su halittu kuda ɗaya ba za su iya halittarsa ba kuma guda in ya zo ya sauka a kansu ya shanye musu nono wanda aka kawo musu ba za su iya kwatar nonon ba idan ya shanye musu zuma ba za su iya kwatar zuman ba to sai suka ce abin da kuma ya zama yadda ya zama da ana maganan giwa ko maganan maganan taniya aka kuma maganan awaki da tumaki aka kuma ana maganan gashi yanzu kuma an aka kuma ana maganan ma har da gizo gizo kamar da an kabo ta kaka da baita har da gizo gizo kuma an kuma yanzu kan kuda ma ake magana Allah ta kai ba maganan gizo gizo ko kuda ko saniya ko wani abu shi Allah ubangiji baya jin kunyan buga misali da komai na halittarsa komai na sani kai mai girman ma nasa ne mara girman ma nasa ne kowanne abin da yake jikin jikin babban shi yake jikin karami har ma da harba suna zuba misali wai abu mai wuya kamar samun kwanyar sauro abu mai wuya kamar samun kwanyar sauro ashe sauro yana da kwanya kenan to Allah halitta sa duk ɗaya ne kayansa ne zai buga misali da abin da ya ga dama la ya sayi Allah ba zai ji kunyar buga misali ba uzatan ba ma fauka ko ko sauro Allah ba zai ji kunyar buga misali da balle kuda balle gizo gizo balle ko saniya ko wani abu fa amma ladina amanu fa ya'lamuna annahu haqqun min rabbihim wanda suka yi imani ga duk abin da ya shigo cikin alkur'ani sun yi imani da shi sun san daga Allah yake ko babba ne ko karami ne duk ko menene na qur'ani mu musulmi mun yi imani ko menene mun san kuma gaskiya ne ko za mu gane hikimarsa ko ba za mu gane ba mun san dai gaskiya ne gaskiya ne kuma hikima ce ta Allah fa amma da zina kabaru amma su kafirai ya kulna ma za a rada Allah ya ga masara sai to wai me ake nufi da buga misali da su su sauro su abin nan su su gizo gizo su kuda yakan nufi da wannan domin dai mun yi imani duk abin da zai cikin alkur'ani dole ne musulmi ya imani da kowane abin da zai cikin alkur'ani komi bai kun ma za a rada da bai zama ba yuzillu bihi kasiran amsar da za a ba su misalan da ake bugawa a cikin alkur'ani yudillu bihi kasiran Allah yana batar da waɗanda ya ga dama da yawa da waɗannan misalan a wurin masu inkarin misalan masu muzun misalan wa yadi bihi kasiran yana ciyar da bayansa masu yawa wanda suke ce sun yi imani da komai na cikin alqur'ani wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin ba abin da zai zo qur'ani ya badda mutum sai da in mutum dama ba ta ne ba ya san hanyar gaskiya amma komai ya zo qur'ani ba zai ɓadda mutum sai dai shi yadda mutum saboda haka ne aka hana kada a rika dukan qur'ani da qur'ani ake kaza kaza kaza kaza kai baka san wannan baka san wancan ba saboda rashin karatu amma ka ɗauki qur'ani ka a gaba kai ta ƙaryata junansa an hana idan sai na wuri ga irin wannan mutum zai kama ya ɗaure shi har abada sai dai hankalinsa in ya dawo ya tafi shi baka sani ba ka ɗauko wancan aya ka ɗauko wancan aya ka daure hankalin mutane su rasa yadda za su a in mutum ya sani misali kamar china sun ci abin da yasa ba za su imani da qur'anin ba ba su gane maganar sa ba wani lokaci su ce Allah ya yi mutum da ƙasa wani lokaci su ce Allah ya yi mutum da tabo wani wuri su ce Allah ya yi mutum da ruwa wani wuri a ce Allah ya yi mutum da mani wani wuri a ce Allah ya mutum da da da da tabo mai mannewa min so salsalin karfa khairi to wannan ai duk ɗaya ne lokacin da aka kawo ƙasa ba a kawo ruwa ba mai sunan ƙasa ƙasa ya an haɗa su ruwa an kwaba mai sunan wannan kwaba ɗin tabo in an an an nika shi hama'in masnuni daidai yadda za a gina shi ya zama mutum mai sunansa tabo nikakke to idan an gina shi ya ƙeru har ya za ka buga shi ya kan kan kan kan sarsarin kalfar fere ne kenan ba shi wancan din ne ba ya kai wannan to shi ne ai aka yi adam da shi mu kuma sai aka zo aka yi mana warkar karanna linsana min sulalatin min din ثم جعلنا نطفة في قرير مكين ثم كرنا نطفة علقة فكرنا علقة مضغة فكرنا المضغة عظاما فكسونا العظام داما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله على الخالقين wanda ya sani sai ya fita su lafiya kalau irin wannan har yanzu a makamul islam da makamul iman da makamul isa duk annabi ya kira su addini jibrilu ya zo don ya sanar da ku addinin ku amma makamul islam da makamul iman da makamul isan ta yadda suke a makamul islam idan ka kashe mutum sai a kashe ka أن النفس بالنفس والعين بالعين واللمف باللمف والذل بالذل والسن بالسن والجروح بالسن هذا مقام الإسلام كنا in ka cire idon wani ya cire naka in kare haƙori wani kare naka in kashe wani a kashe ka kutu alaikum isa bil qatla al hurru bil hurri wal abd bil abd wal musa bil musa wannan maqamul islam kenan a maqamul imani Allah ya tawaffa dan fusahi na mautiha Allah alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum wa yaf'alu dhalika min shay Allah shine ya halitta Allah shine ya halitta shi ne ya ciyar shi yake kashewa shi ke rayawa akwai wanda yake iya wannan banda shi wannan ba an ce Allah shi kadai yake kashewa to yanzu sai a sallami wanda ya kashe mutum a ce Allah ne ya kashe shi a ba wakamin shari'a ba makamin imani ne wurin sa daban shari'a ko wurin sa daban kaga in kace in ka ce baka yarda da wancan ba in an kashe mutum a rama in an yi kaza kaza a rama in ka ce baka yarda da kaza baka ji in kuma ka ce baka yarda da Allah ne ka kashe kowa duk wanda ya mutu Allah ne ya kashe shi muka yarda wannan kaza baka ji ya za ka hada su wannan maqamul islam ne wannan maqamul imani dole kai imani kowa ya mutu Allah ne ya kashe shi da ajali ba ajali da mutum da mota da komai Allah ne ya kashe shi amma sai ka ji Allah ce qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum dole kai imani da wannan akwai kisan kai na mutane akwai kisan kai na mala'ika aiko ya kashe mutum ko duk dai gaba daya tawaffat kurzuna hum la yafatun wani da ce mala'ikun mutum ya kashe mutane amma duk dai gaba da karshe wanda Allah bai kashe shi ba ba zai mutu ba wa ya kashe shi kenan Allah amma wannan maqamul imani ne to idan wani daga cikin wanda bai san maka ya san makamin imani bai san makamin insani bai san hukuncin shari'a ba ya san hukuncin hakika sai ya je kashe mutum yana duka sa har ya mutu ko ya bindige ya mutu sai dangin wanda ya mutu kama shi suka ɗauko gawa suka zo wajen hukuma wannan ne ya kashe mana mutumin sai mai magana da harshen hukuma ko alkali ko wani sai ce kaji abinda suka faɗa ita na ji amma ala gawa duwanan ya su jahilai ne ai kai ba jahili wani akwai ba iya kashe mutum banda Allah sai ya jawo duk waɗannan ayoyi Allah ke kashe mutane ya jawo su ai su jahilai ne ai ba sani ba ai kai ka sani Allah ne kashe mutum na ce wane ne da kashe mutum shi ke nan ta ke shi abin da za su masa mun yi imani da wannan tunda ayoyin Qur'ani ne dole mun yi imani da su kai kuma ka yarda a cikin qur'ani akwai wa katamna ya bi annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal lanfa bil lanfi wa sinna bil sinni wal juruha bil ka yarda Allah ne ya faɗi wannan cikin wannan littafin da ka ambato to in in ka ce wancan ƙarya ne ka zama kafiri in ka ce wannan ƙarya ne ka zama kafiri to ya za a yi sai a nemi wanda yake mai maqamul isari na sama da kuma malamin su kun da ma Allah Allah da haka fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamun sai nemo ala zikiri yazo ya faɗa masa yace masa yanzu kai da ka zo nan me yasa ka zo mana da riga da wando ai Allah bai kawo ka duniya da riga da wando ba ta riga ta na abi tuku tuku ne me yasa baka zo yadda Allah ya kawo ka ba to in yazo yadda Allah ya kawo shi mai sunansa riga da wando da zanmar to aiki ku tuku ne gaskiyar Allah za ta mutu yadda Allah ya kawo ga nan ainihin gaskiya wannan duk ku tuku ne to in ka tire su akwai zaman lafiya sai ta maka mahaukaci misalin abin da nake muka misalin sa kamar irin matan nan wanda masu ɗinki suke tallan ɗinki da ita matar roba akwai ta ko mace ce amma ta roba to a sa mata gulagulai da zannuwa masu tsada ga ta kuma an yi ta mai kyau matar matar abin nan matar roba din a tsayi da ita sannan a kawo ta kuma baiwa Allah kyakkyawa yadda Allah yi haka take a kawo ta ita kuma ba sakoto ba ba zani ba komai kuma da rana a jera matan nan guda biyu wace ce matar ka ciki mai abin nan roba ce wannan mai kyau din kuma mahaukaciya ce ba za ka dauka in ana so in zaɓa tun daga gida a ɗauki kayan jikin roban na a wannan matar a kawo wannan yara mai roban na a kawo wannan da zanduwa sai a ce in zaɓa sai in zaɓa to shine hada حقيقة بلا شريعة آثرة شريعة بلا حقيقة باطلة إن ذاك ظاهري شريعة كم كم كم با حقيقة to maganar banza ka rike don baka kai kwayar da ake nema ba in kuma ainihin hakikar karke ka zubar da shari'a baka kama komi ba wato abin da ka kama bayi da kyan gani ba sutura saboda haka ake haɗa shari'a da hakika su tafi ga islam ga iman ga isan amma in baka yi hankali ba sai ka yi ta ƙaryata qur'ani da junansa ka ƙaryata qur'ani da junansa to an hana wannan iyakan ilimin ka in an tambaye ka ba da amsa in an huta na ka ce ban san wannan ba shikenan ka huta la adri to shine shari'a da hakika shine islam da iman da isan ainihin mai mukamin isa shine malamin su duka guda biyu mai mukamin islam da mukamin iman din duka inna allaha la yastahi ayya wa yudillu wa yudillu bi illa al-fasiqin ba waɗanda misalan Allah ko maganganun Allah za su bar da shi illa al-fasiqin sai dai fasikai a cikin Qur'anin da kansa zaka ji an ambato ka dai rabbuka Allah ta budu illa iya wa bil walidayni ihsana a faɗi Allah ya hana kai wa iyayenka girma an ce kai musu biyayya ya hana kisan kai ya hana zina ya hana cin riba ya hana kashe ƴaƴan mutum ya kashe ƴaƴansa ya hana girman kai sai ya lissafa ya zama gawa kida sai ta kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha duk waɗannan abubuwan da aka kirgan nan gaba ɗaya ba su da kyau makaruhi ne a wurin Allah to menene makaruhi a wajen buga ha'u abinda ba haramun ba amma yana kusa da haramun shine makaruhi haka zina take haka kisan kai yake haka girman yake girman yake to in kai wa mutane hujja ka ce ai ga abin da alqur'ani yake duk waɗannan abubuwa makaruhi ne nasi a cikin suratul isra'i makaruhi ne sai a ce maka to ai su fuka ha'u ba wannan abin ke kiransa makaruhi ba abin da yake ba haramun bane amma ya fi kusa da haramun shi na ke kiransa makaruhi in ka bar shi za ka samu lada in ka yi shi ba alhaki shi ne makaruhi wajen fuka ha'u ina maka magana Allah kana magana fuka ha'u zuwa fuka ha'u nan fa Allah ke magana ita da kuma da wani take to zai shirya wannan mutum saboda haka dole ne sai da malamai dole sai da malamai kowane abu sai masanin sa yayi magana akan sa ake gane yanzu wacce a zo a duba mota wani abu ya same ta shi duban fasinja ne zai amfani ko duban makaniki duban makaniki ya ce mutum mara lafiya su a duba shi duban waɗanda suke cikin asibitin ne zai amfani ko duban likita su zama da haka in mutum bayi da malami ya ɗauki karatunsa a littafi to zai taɓanna ya taɓanna ya dangana wa Allah ƙarya ya dangana wa annabi ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man afta bi ghairi ilmin la'anatu la'anatu malaikatu samawati wa malaikatu al duk wanda ya bada fatawa ba da ilimin gaskiya ba to mala'ikun sama za su la'ance shi na ƙasa ma za su la'ance shi wala ma yuzillu bihi illa al-fasiqin ayoyin qur'ani ba ta da kowa zai da ba mutum batacce ne الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون suwa ne ne fasikai din wanda kullum aka karanta musu qur'ani sai ya kara musu bata sai ya kara musu bata suwa ne ne Allah ya alladina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqi sune masu warware alƙawarin Allah bayan an kulla shi an karfafa kullawa su zo su warware shi alƙawarin Allah akwai na Adamu zarri cewa in mun zo duniya za mu bauta Allah shi kadai kare su rabbi mu bane alƙawarin Allah akwai wanda ya rubuta cikin littafinsa wa abudullah wa la tushriku bi shay'an ومن والدين إنسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجير ذي القربى والجير الجنوبي والسابق الجنب وابن السبيل أو ملك اليمين والقوريني وأن الله يقول لك da zumunta kuma da Allah ya kulla ka to masu warware wannan alkawari da tsinka wannan zumunta ta tsakanin annabi da bayan Allah ko tsakanin Allah da bayansa su tsare hanyar Allah kar a yi hanyar Allah su yanke zumunta kenan su raba tsakanin iyaye da ƴaƴansu su raba tsakanin mata da mazansu su raba tsakanin almajirai da malamansu yanquduna asamin min ba'di misaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi yusra su yanke zumuntar da Allah ya yi umarni a sada ta ta zumunta wa yufsiduna bil ardi masu kawo banna a bayan kasa ulaika waɗannan kun sune alkafiruna waɗanda suka yi asara bai tambaya ba za su gaba ina da mafi to alhamdulillah jama'a ai kokari a rika jin alqur'anin nan da zuciya shi alqur'ani yayi magana da mutanen da lokacin da ya sauka yayi magana da su ne amma ku yana magana da mu hatta shi duniya kowa alqur'ani na magana da shi in ka ji ana magana ina karka tsammani da wasu mutane ake magana da kai ake magana da kai ake magana karka yadda da war hanyar Allah karka yadda da warware alƙawarin Allah karka yadda ka tsinka zumuntar da Allah ya kulla Allah ya kiyaye mu Allah ya Allah ya mana kasar mu Allah ya mana imanin mu Allah ya ba mu lafiya da man lafiya da cikin hankali masu taimakon mu Allah ya taimake su dukkan masu taimakon addini Allah ya taimake su Allah ya karo musulunci Allah ya taimake shi Allah ya karya kafirci albarka na mutum na babu lafiya da man lafiya dukkan duniya da baki da albarka na mutum na kullum Allah ya ba mana yin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu shirin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu kiyaye mu kiyaye kiyaye mu da malamu da Allah ya kiyaye mu maza da mata rayu da mutum barka da kullum masu neman addu'o'in Allah biya bukatun Allah biya bukatun abin da suke neman Allah ya ba su suke neman Allah kiyaye su